صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة من sake kasancewa a wannan majalisi na karatun sayar bukari a wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan kofar daren gai kano nigeria yau lahadi 21 ga watan rajab shekara ta 1444 hijiriya wanda shi ne dace da sha biyu ga watan biyu shekara ta da ashirin da uku miladiya za mu tashi a kitabun tafsir a cikin sayar bukari babu tafsir suratul hajj ya ce bismillah rahman rahim suratul hajj wa qala ibn uyayna المخبتين المطيئين وقال ابن عباس في قوله إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويهكم آياته ويقال أمنيته قراءته إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون وقال مجاهد مشيت بالقص بالقصة وقال غيره يسطون يقرطون من من السطوة ويقال يسطون يبتشون وهدوء إلى الطيب من القول ألهموا وهدوء إلى صراط الحميد الإسلام قال ابن عباس رضي الله عنه بسبب بحبل إلى سقف إلى سقف البيت تذهل تشغل كما يد الإمام البخاري سابع yana kawo wasu kalmomi masu masu wato nauyin ma'ana sai fassara su kafin shiga kawo hadisan da suke ƙarƙashin kowace sura na farko dai ita surar hajji sura ce makiya a cikin ƙur'ani ta ce surori yan maka amma ba dukanta ba akwai ayoyin da wani sunan shi ayoyin da suke ba yan maka ba ne ba shi ne ce إلا فدس هذان خصمان ابتسموا في ربهم هزوا أيوي قدوا وأنه لا يمك بني وكم أيوي قدوا هزوا فدس عذاب الهريك سورة الهجي تنا أيوي سبعين تتقص معمول يتدى بسم الله كما يديزوا أيوان أبو ذر ابن أبي Allah kuma ya kare shi ne ma'anar wato ayar shi yasa ake so idan aka karanta Qur'ani a nemi tsarin shaida saboda yana sa wasu wasu mutum ko ya sa mutum ya fita daga kushuri ta lokacin Qur'ani wani bayan zagan na kamar shaitani nasqun fasaid billah wa idza qara'ta al-Qur'an fasaid billahi min ash-shaytanir rajim in za ka karanta ƙur'ani ka nemi kariyar Allah da rabuwa da shi ɗan idan shi ɗan ya zungure ka to ka nemi tsarin Allah da shirin shi ɗan shi maki ne inda shi ɗana da kuma aduwun ba ta fi duhu aduwa inda ma aduwun ya zuwa wuri kuma mai asalin sayi to sai faɗinsa mashi da Allah ya ce wa bi'irin mu'abbalatin وقصر مشيد لكن فج أي بالقصة إن أنشي قصر مشيد أنا أقول أن أكا يمي بلاستا أكا أبنى أكا بلاستيشن بالجس شين مشيد aljis ko alkalas shine almasid wato gidan da aka gina shi aka filace shi aka gyara shi ana fasar almashid almarfu bil bina ko almarfu bil bina bunyan wanda aka gina shi aka daga gininsa Allah yana ba da labarin cewa nawa nawa ne garuruka da muka halakar da su nawa nawa ne rijiyoyi da muka bubbanne su muka lalata su manya manyan rijiyoyi da mashaya dabbobi masu shayar da dabbobi suke zuwa suke ɗiban ruwa nawa nawa ne manya manyan gidaje da aka gina da mutane a cikinsu Allah ce in mun halakar da su وبئر معطلة وقصر مشيد بئر معطلة rijiyar da ake amfani da ita Allah ya lalata ta an yi wannan a shekarun baya zamanin baya manyan manyan rijiyoyi rijiyoyi Allah ya lalata su gidaje takka da da mutane suke zama a cikin gini na alfahari to kaga kan ma yadda take girgizar kasa da aka abu ne mai sauki kun san girgizar kasa kawai fa ƙasa ce ƙasa wannan ƙasar da muke kai za ta yi motsi Allah zai sa mala'ika girgiza ta yana girgiza ta duk ginin da aka ɗaɗɗaure shi aka sa mai rodi a kai sun yi fashi ai da ba da kuka ga gidajen ku suna tsaye suna zaune ai saboda ƙasar ba ta motsi amma in dai za ta yi motsi ai zai bare yanzu nan ƙasar nan da muke zaune in Allah ya dama ya bare nan ya ja nan ya ba dole ne ya fashe ba to yin an ce girgizar ƙasa shekin ne take yanzu akwai ko kwanan a masar ina can egypt an ɗan yi girgizar ƙasa amma na ɗan seconds ne haka bai kai minti ɗaya ba masana sun ce da ya kai minti ɗaya za a isa a rayuka da hanyoyi da abubuwa ɗan seconds seconds ka kasu seconds bal ta dan motsa ta nan amma kar ka ga ta annabi to ina girgizar kasar da za a yi shi yayi minti biyar gida duk tsawon in kasa ta girgiza masauka yi to ai ita ce ta rike shi tana motsawa haka rakakakakaka sauka kawai sai kuma da ka duba wannan kadai mutane suna ciki saboda ƙasa da komai sai dai su ji a ba kansu kawai wani fa kabarin su ke da mala dan wani sai an yi sati guda wata guda kai wallahi wani sai ya rike maka abin a zokan shi yanzu wannan me sai sa mutane su ji tsoron Allah su kiyaye saban da suke wa Allah mahaliccinsu ba bai isa ba la ilaha illallah Allah ka kara mana tsoronka to Allah ce mun halakar da gidaje da aka gyara aka musu fenti da fulasta yawa da rijiyoyi yanzu sun zama tarihi ba abin da muka bari malamai suka ce wani guri ne wannan Allah ya buga misali a ƙasar Yaman ne. البئر المؤطلة القصر المشيد باليمن سكافر شيء الله الله هلا كدسو فإنه ما قال شيء أنا كافر شيء الله دم وقال غيره يكادون يسطون كلمة يسطون تنهم يفلتون an gane ko ko yafritun bi kasri tahtiyya wa sukun al-fa'i wa damm ar-ra yafrutun yafrutun min as-satwati in an ce as-satwa shine al-ghalaba rinjaye asalin kalmar kenan wa yuqalu yastuna yabtishuna wa tafassara yasduna ana nufin yabtushuna damka fassarar farko ta Abu Zar ne ma'ana ana nufin yahummuna bil batshi wal wusubi ta'ziman li inkari ma khutibu bihi idan Allah ya musu magana saboda tsabar ƙaryata maganar Allah ya kaduna yasduna kai kai ka ce wato suna kifuwa suna faduwa ko suna damkar wani abu saboda ƙaryata ƙaryata abinda Allah tabaraka ta'ala ya umarce su da shi wa hudu ila at-tayyib min al-qawli ibn abbas yace kalmar wa hudu tana nufin ulhimu an musu ilhama hudu ila at-tayyib min al-qawli an kimtsa musu bayan Allah na kwarai zuwa ga zance mai kyau mai daɗi Allah samu a ciki wa hudu ila siratul hamid kuma an shirya da su zuwa ga hanya ta musulunci siratul hamid huwa islam ibn abbas ce bi sababin ila sama da Allah ce falyamdud bi sababin ila sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghith ma'ana bi hablin ila saqafil bait ya rataya igiya ya rike igiya ya hau ya hau saman gida ko ya hau saman sama wa yumaddidu bi sababin ila sama sama baitihi idan mutum baya san Allah baya san shari'ar Allah Allah ya ce ka rataye igiya mana ka hau saman gidanka ko saman saman gidanka sama bi sababin ila sama thumma liqta ka gutsire igiyar ka fado ka mutu ba shikenan ba duk wanda baya so ya bi Allah to falyamdud bi sababin ila samai thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kaydu ma yuriz shin ya fado ya mutu yana ganin bakin cikin zai tafi mana kai mutuwar wulakanci wa kanka abinda ake nufi duk wanda yake zaton Allah zai taimaki annabi ba a wannan duniya ta hanyar ɗaukaka kalmar annabi ta hanyar ɗaukaka addinin musulunci duk wanda yake tunanin Allah ya sura Allah nabiyahu fi duniya bi ila'i kalimatihi wa izhari dinihi to falyamdud bi sababin ila sama falyashdud ya daura igiya hablan tun daga saman gidansa ya hau sama ya je sama in zai iya yi sai ya je can ya daure wuyansa ya gutsure bishiyar ya gutsure igiyar ya fado ya mutu Allah ce inna lanan suru rusulana mu mun yi alkawari sai mun taimaki manzanninmu cikin suratu ghafir daga wannan shine ma'anar falyamdud bi sababin ila sama'i da Allah faɗa cikin suratu hajj sai tazhalu yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at tazhalu ana nufin tashgalu ranar da zaka ga saboda bala'in tashin hankali a wannan rana ta kiyama wallahi ta kai ga mace mai shayar da ɗa ka duba da yadda mace take son ɗanta wajen shayar da shi tana shayar da shi za ta wullar da shi tashin hankali ya kai ga mace mai shayar da ɗa ta jefar da ɗan ta wullar da shi malam ka san abin da zai sa mace ta saki ɗanta ta jefar da shi ai ba ƙaramin bala'i ba ne to tashin hankalin ke ya wuce wannan tarauna tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at zaka ga kowace mai shayarwa ta shagaltu ta shigalu ta shagaltu ta watsar da ta zubar da abin da take shayarwa tana neman azabar Allah ce kurin ya rab ustur ustur ustur Allah ka rufa asiri Allah ka rufa asiri Allah ka rufa asiri ka taba ganin dan maye ga dan giya ya sha giya ya fadi ya tashi yayi nan yayi nan to haka zaka ga mutane a kiyama kamar sun sha giya ustur ya rab ustur ya rab Allah ce ba giya suka sha ba lafiyar su kalau ولكن عذاب الله شديد عذاب الله ce kurin mai tsanani suka gani wallahi malam ko dan adam ne malam ya zo yi maka azaba malam ba daɗi ballanta na Allah wani yana bayani an shigar da shi wani guri da wasu jami'an tsaro suka sa shi malam ya ce malam in ka ga yadda ake wa dan adam azaba hankalinka bai zai ɗauka ba ya ce ka roƙi Allah kada ya haɗa ka da wasu mugayen mutane akwai mutanen da dama an yi su gaba ɗaya ba su san tausayi ba malam mutum ne za a zo a kama shi saboda wani abu malam a shigar da shi wurin ta'azib malam wutar lantarki ake jauna mutum malam wuta akwai wanda ake tsaye da shi malam gabansa za a kwaɓe shi a gabansa za a zira masa wani wani abu za a zira mai a cikin gaba ramin inda yake fitsari na lillahi wa inna ilaihi ciwon ya isa akwai wanda nan kaga farcen nan wallahi da filaya suke balle shi da ranka kana daure filaya a ta fuska sai an cire shi sun gama wannan sai su zo haƙori a ganar kana ji kana gani za a rinka balle shi kana ihu jini yana fita wallahi haka za su kashe ka bayan sun gama wannan a zo ana kana ji kana gani a sa reza a yanki naman jikin kanan a yanki nan jini ya zuba kai ihu a yanki nan jini ya zuba akwai wanda suka tsaye da shi a tsaye kawai ya fi wata uku a tsaye kawai wani wuri ne za a tsaye da kai kawai ba gurin jingina ba wani kurin a tsaye kafar ta kumbura ta kumbura har ta shiga uku kai ihu kai a tsaye kawai ka nemi ka zauna wallahi ba za ka zauna ba akwai wanda ake sa su a cikin ɗakin ƙanƙara ina irin manyan prison nan da ake zuba ƙanƙara ko akwai akwai fa ɗaki guda na ƙanƙara ne preaching gaba ɗayan sa ƙanƙara ne a ciki wallahi sai a tura mutum a ciki ba wai ɗakin zafi ba ƙanƙara kurin sandarewa za ka kyau ka zama ka zama ka zama ƙanƙara ka mutu in kuma kana da nisan kwana ka ta wahala akwai wani documentary da na gani wani yana ba da labari ya shiga manya-manyan wurare da ake rufe ake cutar da mutanen ne ce malam ka ai abun ba daɗi malam yana ba da labari jazira ne suke hira da shi ya ce akwai inda suke zuwa sai a kwaɗe su a yi musu tsirara sai a saki kare mai cin mutum kare akwai karnukan da aka yi musu training kawai cin mutum suke kawai sai a sake maka kare mugun kare ku ta kokawa da shi ya cice ka ya ya gina manka sai ya kusa kashe ka sai a fito da kai akwai wurin da in an so a hallakar da mutum ɗin wuta ce haka wuta wuta haka wutar lantarki haka haske kana tsallakawa za ta datsa ka gida biyu ta abin da ya bi ta kai in dai naman jikin mutum ne to sai ya raba shi gida biyu akwai wanda iska suke buga masa iska kamar yadda ake buga tip iska wannan malam duk nau'i ne na azaba da ake wa ɗan adam a duniya yadda masana suke bayani iska kasan iska ko ba ana busawa rago iska yanzu a fede shi ba to wallahi ana iya sa wa ɗan adam abin buga iska ta duburarsa a ta buga mai iska a ta buga mai iska a ta buga mai iska sai ya kumbura in sun ga dama sai su toshe shi sai su bashi a haka in kuma ana sa a kashe sai a ta buga mai iska sai dai ka ji ya bindiga pau ya fashi wannan duk hanyoyi ne na azaba kaɗan ne daga cikin miliyoyin hanyoyi da ɗan adam yake wa ɗan uwansa azaba akwai inda kuma yanzu za su ɗauke ka ba yanzu za su yi ma azabar ba guba za a baka ita gubar ba za ta fara aiki ba sai sun sake ka da shekara ɗaya za ta fara aiki ko sai sun sake ka da wata biyu za ta fara aiki akwai da yawan mutanen da an kama su ana murna a an sake shi ya dawo dai alhamdulillah an sake shi ina sun sake shi amma wallahi mutuwa zai yi sun gama masa illa allura ce kawai za a zo a yi kana ji kana gani a soka maka allura sai a ce an sake ka sai a yada a jarida ai an sake ka an sake ka an sake ka amma wallahi idan ka zo baraka dade ba su sun riga sun sani gawa ce kawai take yawo wannan fa dan adam ne yake wa dan uwansa dan adam shi yasa dazu muka fara budewa da cewa al-mukhfici da sunan da ba sa zalunci kaga dan adam yana da mugunta mutum yana da keta to kai ta addu'a Allah ya raba ka da sharrin dan adam da aljani ko mutum ne ka fada hannunsa azzalimi ba daɗi mutum da kake gani dan adam dan uwanka da kake gani wani ya zo ana mai azaba ana masa azaba yana kuka yana ihu yana cewa yana cewa Allah ka taimaka mu dan Allah mai masa azaba yace yace yace kai ka san shi ba ku gane ba ko ha azaba yake masa yana cewa dan Allah kai mun rahama dan girman Allah sai yayi dariya ce yo ai kai ne ka san Allah ni ban san shi ba ka ta kiransa ba ka san shi ba kai kira shi ya taimaki akwai wanda ya ce ana yi masa azaban yana kiran Allah Allah ya ce to bari in jira ka ka gama kiransa in ka gama kiransa sai ya zo ya taimake ka ni kuma sai na kashe ka yau kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya sauke to shi yasa malam kaga wannan dan adam ne kadai yake maka wannan kaga ba za ka sha'awar ka fada hannun shi ba to ina ga Allah da ya halicci dan adam Allah ce ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid Allah kiyaye قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذري أن تخرج من ذريتك بأسا إلى النار قال يا ربي وما بأس النار قال من كل ألف أراه أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوالد الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا قال أبو أسامة عن الأعمش وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد من كل ألف تس تسعمائة تسعمائة وتسعة وتسعين قال جرير وقال جرير وإيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى وتكرى أركنا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وأن كرى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى وتكرى أركنا ya kawo hadisin umar ibn habs shi kuma daga al'amma suleiman ibn mahran daga abu salih zakwan samman daga abi sa'id al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ranar tashi alkiyama Allah zai ce a kiyama Allah zai fada ya adam ya kai annabi adam annabi adam zai ce labbaika rabbana wa sa'adaika ya ubangijin ina amsawarka ina amsa kiranka shine labbaika wa sa'adai sai a kira shi da wani sauti madaukaki fayunada bi sautin ko fayunadi bi sautin إن الله يأمر إن الله يأمرك يا كي آدم الله أنا أمرتك أن تخرج من ذريتك بأتا إلى النار أتشن ذريتك كتشري ربموتا كتورا سوتا يا آدم دكانك يوم أتشن ذريتك ba kai ne adam farkon halitta ba ba duk dan adam ta bangaren ka ya fito ba to kafin a zo inda za a zo ka cire ka cire rabon wuta daga cikin zuri'arka da kanka da kanka ka zazzaba cikin 'ya'yanka da jikokinka duk 'yan wuta ka cire su kamar maza ka tura su wuta ba'asan ila nar nasiban rabo kenan ukhruj min dhurriyyatika an-nas alladhina hum ahlu an-nar ba'asan ila an-nar wab'athhum ilayha katura sabiuta qala ya rabbi wa ma ba'athu an-nar annabi zai ce adam ya ubangiji menene rabon wuta a cikin zuri'ata ya ubangiji na menene rabon wuta a cikin zuri'ata ya ubangiji sannan kuma iya adadin mutum nawa zan cire ƙala sai Allah ya ce da shi min kulli alfin mai riwaya ce urahu ina zaton ƙala tis'a mi'a wa tis'atin wa tis'in duk mutum dubu ku ji wannan lissafin duk mutum dubu ka cire mutum ɗari tara da casa'in da tara su ne rabon wuta ɗaya za ka bari shi ne na aljanna eh wannan Allah ne yake ga annabi Adam ka cire daga cikin zuri'arka rabon wuta ka tura su yace me rabon wuta me adadin rabon wuta ya ce duk inda ka irga mutum dubu ɗari tara da casa'in da tara tura su ta gaba ɗaya la ilaha illallah a riwayar abu huraira kamar yadda ya zo a كتاب الرقائق الرقاق يتي من كل مئة تسعة وتسعين دد أريد كتير تسعين ترى سنة رموتا وانتم كما دد دبو كتير أريد ترى تسعين ترى شين رموتا kenan yana nuna cewa a duk dubu ɗaya a cikin duk mutane dubu ɗaya mutum goma ne 'yan aljanna a wannan riwayar kuma duk dubu ɗaya mutum ɗaya ne ɗan aljanna kenan a wancan na ɗari duk ɗari a cire ɗaya to kenan duk dubu ɗaya mutum goma da 'yan aljanna a wannan riwayar kuma duk dubu ɗaya a cire ɗaya kaga duk dubu ɗaya mutum ɗaya ne kenan na adam ya yi shiru fahina idan ta zaɓo alhamilu hamlaha manzo Allah ce to kun ga wannan ranar ita ce ranar da mai ciki inda mai ciki wallahi sai ta barar da cikinta saboda bala'in kiyamar tashin hankalin tsoron ya isa wallahi sai ta barar da abin da ke cikin cikinta wa yashibul walid yaro karami take zai furfura take saboda tashi hankali sai dai iya ga ya farfara wataran nasa sukara to shine abin da Allah ya nufi yake da za ga mutane kamar suna cikin maye wa ma hum bisukara ko wataran nasa sakra wa ma hum bi bisakra suna cikin maye ba a cikin maye suke ba walakin na azabullahi shadid ta yanzu kun ga duk jikin ku ya sanyi ni ma nawa ya sanyi shi ma annabi adam din jikin sai sanyi annabi ma da ya koya mutane wannan hadisin sahabbai duk jikin su ya sanyi a ce duk mutum dubu ɗaya mutum casa'in da tara ‘yan wuta ne ina za mu saka mu fashakka zalika alan nasi wannan hadisi wannan bayani da manzo Allah ya yi wa mutane sai zancen ya tsananta wa mutane suka shiga cikin tsanani shine fashakka zalika alan nas alhadirin kenan hatta tagayyara wujuhuhum wallahi malam sai da fuskokin su ya canja gaba ɗaya saboda tsoro saboda sahabbai suka fi kowa tsoron kiyama duk suka firgita faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce to ku nutsu ga yadda bayani yake min ya juja wa ma'juja tis'mi'atin wa tis'atan wa tis'in a cikin ya juja da ma'juja za a fitar da ɗari tara ɗin da casa'in da tara kun san ya juja da ma'juji yawansu ya isa yawa ne da su na fitar hankali kuma su ma zuriyar annabi adam ne ya juje ma juje zuriyar annabi adam ne halitta ce kawai ba ta da aiki sai barna mun karanta da ku a hadisi in ƙarshen kiyama ya zo ya juje da majuji suka fito wahum min kulli hadabin yansirun waqtaraba alwa'd alhaq za su taho duk wani ruwa da saboda yawan su ko duk wani kogi in suka bi ta kansa sai sun shanye shi gaba daya kwarai kuwa kuma duk inda suka biyo to ba fa abin da za ka gani sai su duk kuma gonar da suka shiga sun cinye ta gaba ɗaya har karanta duk dabbobin da suka samu sai sun halakar da su sun cinye su gaba ɗaya su barna ne kawai da wata zurri'a ce za ta fito da ƙarshen kiyama su ma suna cikin bani adam amma sunan su ya ajuj jama'a ajuj gajejjerun mutane ne dunkulallu sai manya-manyan kunnuwa an ce dan yaju da majuj guda ɗaya idan ya zo zai kwanta kuma sai lulluɓa da shi kunne kawai daɗin gani malam eh masifa ce to shi ne annabi ce ai wannan lodin adadin da za a ɗauka mai yawan ai daga cikinsu za a ɗiba ai da damar su mabarnata ne to sai an da sabbai suka fara samun ɗan sanyi-sanyi in ba ka ba duk wanda ya karanta wannan hadisin zai ji ka to wannan ai akwai akwai hope kuwa zai wahala yauwa to amma yanzu ka ga da dan dama dama Allah kar ya kai mu lokacin ya juju da majuju la san mutum na imani ya rabbi Allah yace min ya juju majuju tisa tisa mi'atin wa tis'atan wa tis'in wa minkum wahid to a cikin kuma a cikin ku kuma akwai mutum ɗaya da za a dauka wa minkum wahid yace summa antum fi nasi ka sha'arati sauda sauda yace ku al'ummata kar ka manta fa mutane aka ce akwai mutane annabi dawuda akwai mutane annabi musa akwai mutane annabi sulaiman akwai mutane annabi ilyas akwai mutane annabi kaza an gane kar ku tsayar da tunanin ku a iya al'umma annabi sai manzo Allah sallallahu sai manzo Allah ya ce ku dinnan al'umma ta ku waɗannan da nake magana da ku idan an hada ku da mutanen duniya idan an hada ku da mutanen duniya ka sha'aratil bayda fi jambi sauril aswad kamar farin gashi ne kwaya daya a jikin dabba an gane ko bakin dabba mai gashi baki a samu gashi daya a cikinsa to duk al'umma annabi gaba ke da an haɗa mu da sauran al'ummomin duniya in aka cakuɗa mu da su ya juju da majuju sauran halitta a ɗiba kenan ina fata na fata to an ce ashar ba ana nufin haƙiƙatu ashar alwahida din ba gashin ake nufi ba hakikatan ba ina fata ana fahimta ana nufin dai a ai zai yi wahala a jikin a jikin rago ko tunkiya bakin rago ko tunkiya a samu gashi kwaya ɗaya ne a jikin bakin gashi ai zai wahala dole dai a iya samun can ɗaya can ɗaya an gane to ba za ku yi da yawa sosai ba idan an kwatanta da sauran yawan al'umma ina fata ana fahimta to shi yasa annabi ya sake cewa wa inni la arju an takunu rubu'a ahli aljanna ina fatan ku zama ku al'ummata ina muku albishir in an kasa yan aljanna hudu to ku ne one over four a ciki ina fatan haka ka gane sauran duniya halitta gaba ɗaya a aljanna su ne wannan uku bisa hudu mu kuma al'umma annabi in an kasa aljanna hudu an divide by da ɗinta by four to to mu mu ne ɗaya bisa hudun ina fatan haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an takunu rubu ahlil janna sai sahabbai sai suka ce Allahu akbar wannan shine asalin yin kabbara yayin da aka yi karatu aka ji wani abu na burgewa ko wani abu na tsoro ko wani abu na farin ciki to sai mutane ce Allahu akbar na ji wani yana cewa bid'a ne kaza ba bid'a bane ba sahabbai ma suna yi ai gashi kun gani fa kabbarna sai muka yi kabbara ɗabi'ar daman mutane ne idan ana wa'azi in suka ji wani abu da ya tsoratar da su girman Allah sai kuma ba cewa ake kai faɗi kai faɗi kai faɗi ba kawai take ne kawai abin yake zuwa kun lura sai ka gane ce Allahu akbar mana girman Allah ko kuma wani abu da ya burge na aljanna ko na abu sai a ce Allahu akbar to sabai ma suna yi shine wannan shine asalin yin kabbara yayin da mutum ya ji wani abin da yake burge shi ko ya ga girman Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan wa inni al'arju an takunu rubu'a ahli aljannati fa kabbarna thumma qala to da yaji sun yi kabbara ma sai ce kai sulusu ahli aljanna kai ina ma tsammanin ku ne ɗaya bisa ukun gidan aljanna kaga ya ƙara mana adadi kenan ko fakabbarna yace suka ce sai muka kana kabbara tun makala kai shatra ahlil janna ina fatan ma al'ummata Allah ya mun alfarma rabin yan aljanna duk al'ummata ne fakabbarna a'a sai suka ta kara kabbara fa warare to sun ga sun ji kabbara karawa ake yi ko ba ka bane ba to amma wannan kabbara fa malam kafiri baya santa duk inda kafiri yake yi ba ya san kabbara wani ai wani wani abu ya faru a wani guri haka da abin nan sai ce Allahu akbar sai aka fara bajewa ashe duk kafirai da kiristoci ne a gurin sai suka ji ka hadis na people da they start this takbir takbir is problem ba in sun ji an yi inda kafiri yake inda Allahu akbar sai gana what what will what will what will happen ba sa ai kwarai da gaske in dai sun ji kabbara in dai ba ta kiran sallah ba ne ba to ba su samun nutsuwa sai dai ka ga fara hana kaya ana rufe shago ba wani ya je banki ya rasa kudinsa ba ya bi layi ya bi layi ba ya fara kabara ba Allahu akbar Allahu akbar shi zama ne yake kabarar za ta buɗe masa banki ya samu sabon kuɗi ai sai aka kamo shi ko aka zo aka zaunar da shi Allah kuwa ko gani ba kamo shi aka aka ce zo ka zauna me kake bukata ne saboda ya ce Allahu akbar Allah ya fi kowa Allah ya fi kowa Allah ya kara mana sanin sa da da ganin girman sa Abu Usama yake cewa an al-Amash wa tara nasu sukara wannan shine ma'ana wa tara nasu sukara wa ma hum bi sukara yace wa qala min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'in dukkan mutum dubu za a cire dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara an gaya muku kuma cikin adadin jama'a da za a cire وقال جرير وإيسى ابن يونس وأبو معاوية سكرة وما هم بسكرة شيني وانا متقرا kenan to abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah da yafiyarsa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum